إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da yammaci na ranar lahadi 24 ga watan shawwal hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 12 ga watan hudu shekara ta 2026 a daidai wannan lokaci a markas na barmanzo unguwar kanya garin da magaran jamhuriyar nijar ba don komi ba sai don gabatar da ci gaba da karatu na littayin akhdari wadda muka fara sati da ya gabata idan ba mu manta ba sati da ya gabata mun ɗauki gaba ɗaya bayan mun yi bayani akan abin da yake da alaka da shi malam wane ne malam kuma muka karanta akan wata manuha malam ya rubuta wannan littafi bayan haka muka ɗauki gaba ɗaya wadda take magana akan cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi a nan muka tsaya daidai lokacin da muka yi bayani akan menene imani ko makaranta wa inne ne rukunne na imani kenan yanzu za mu ci gaba daga inda muka tsaya kayan haka za mu san menene bambanci tsakanin musulunci da imani ko kuma idan aka ce wane musulmi ne wane mumini ne menene bambanci asali wannan aya ce ta alkur'ani lokacin da wa'insu ƙauyawa suka musulunta a hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai suke cewa Allah yake cewa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna kenan bambanci tsakanin imani da musulunci shine idan muka dauki abin da ake ce ma musulunci abubuwa ne wa'inda suke a zahiri ake aiki da su ta yanda idan muka ga mutum yana aikata sallah kai tsaye muna iya cewa wannan musulmi ne idan muka ga mutum yana azumi sai mu ce wani musulmi ne idan muka ga mutum yana hudda zakka sai mu ce wani musulmi ne haka aikin hajji wayannan sune ayyuka wayanda suke da alaka da da musulunci haka kenan arkanin islam wayannan sune akwai as-sala as-siyam az-zakat al-hajj kenan idan muka mutum yana aikata wayannan abubuwan tabbas babu sabani akan cewa lalle wannan mutumin musulmi ne shi kuma imani abubuwa ne waɗanda ba iya ganewa akan cewa daga kaga mutum yana wani abu ka ce wane mumini ne sai dai ka siffanta shi akan cewa wane yana aikata ayyuka irin na mumini amma baka da yancin da zaka ce wane mumini ne abin da zai sa ka gane cewa wane mumini ne sai dai ka ce wane yana ayyuka na wanda manzon Allah yake cewa idan wane ya aikata kaza mumini ne idan wane ya aikata aiki iri kaza mumini ne sai ka ce wane iya da halin mumini iya da halin mutane waɗanda suke mumini saboda shi imani sai ka yi imani da Allah wanda imani da Allah ba a hili ne yake ba a goshin mutum za a rubuta ba akan cewa daga an gani wane ya yi imani a abu ne wanda yake a ɓoye yake ba a bayyana ba yake haka kamar yadda muka karanta ka yi imani da waɗannan rukunan na imani wayannan duka abubuwa ne wanda ba a hili suke ba a ɓoye suke kenan nan za mu iya cewa bambanci tsakanin imani da musulunci shine idan aka ce wane musulmi ne ayyuka za su zamanto a bayyana ake yin su idan kuma aka ce wane mumini ne ayyuka ne wayanda baka iya gane su ayyuka ne na cikin zuciya yana sai sa malamai suke cewa wal i'tiqadu bil qalbi shine kudircewa ce mutum zai yi ga imani ami a cikin zuciyar shi amma shi kuma musulunci ne ne furci ne mutum zai yi da harshen shi ya ce ai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah idan mutum ya faɗi haka ya zama musulmi kuma a gaban kowa ya zama musulmi amma zaman cewa zamantowa mutum ya zamanto mumini ne abu ne wanda yake a ɓoye yake mun ma iya gane shi Allah ya datar da mu sai gaba ta gaba har yake cewa summa ma'rifatu ma yuslihu summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi ka ahkami salati wat taharati was siyami gaba ta gaba mala yake cewa abinda zai biyo baya bayan mutum ya inganta imanin shi gaba ta farko take magana akan tasihul iman bayan mutum ya inganta imanin shi abinda zai biyo baya mala yace ثم بعد ذلك حين ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام bayan haka mutum sai ya je ya koyi abubuwan da suke wajibi a kan shi idan aka ce fardu ayin shine abin da yake wajibi a kan musulmi dole sai ya aikata idan wani ya aikata bai zamantowa a ɗauke maka shi ne sai ya ce kamar mi wayannan fardu ayin in sai ma da ya ce ka ahkami sala shine hukumce-hukumce na sallah kenan wajibi ne akan duk wanda ya ce shi musulmi ne ya je ya san hukumce-hukumce na sallah duk abin da yake da alaka da sallah kenan wajibi ne mutum ya je ya koye shi wadda harati haka koyan tsarki shi ma dai wannan wajibi ne akan duk musulmi ya je ya koyi yaya ake tsarki idan mutum ya yi kaza ne a wallar shi ta lalace ko kuma idan mutum ya yi kaza ne yake buƙatar sai ya yi wanka ka hanyar ibada kenan wayannan su ne abubuwan da suke wajibi akan mutum na gaba mala ya ce wasu yami haka azumi ta hanyar da idan aka ce ma mutum ga azumi a hausa kawai za mu ce azumi shine a bar ci a bar sha wannan shine abin da muka sani a hausa shi kuma asali ba ci da sha bane kadai ake bari sai ya zama to an yi azumi a'a tun daga lokacin da aka ce alfishir ya keto har zuwa lokacin da za a ce rana ta fada a wannan lokacin da lalle mutum ya bar ci ya bar sha amma akwai waɗansu wajibi waɗanda suke akan mutum na farko akwai mutum ya kiyaye harshen shi ba komai bane wanda yake azumi zai iya hudu bayan haka ba barci ba ake so mutum ya je ya wuni yana barci to duka waɗannan abubuwan suna ɗaya daga cikin hukumce hukumce na azumi kuma wajibi ne mutum ya je ya koye su yanzu idan muka ɗauka sallah sallah ta kumshi abubuwa masu yawa a cikin sallah akwai abubuwa waɗanda suke sunna ce akwai abubuwa wanda suke wajibi ne akwai abubuwa wanda suke mustahabbi ne to ta ya za ka gane wa'annan abubuwan kenan dole sai ka je makaranta an yi an koya maka ga wajibi a sallah idan ka bar shi ga yanda za ka yi ga sunna a sallah idan ka bar ta ga yanda za ka yi ga mustahabbi a sallah idan ka bar shi ga yanda za ka yi wannan su ne al'akam wanda malam yake bayani akan cewa wajibi ne mutum ya sanni hukumce hukumce na wannan sallar bayan haka idan mutum ya san wa'annan hukumce-hukumce na sallah sai ya zo ya yi aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli kenan idan mutum ya je ya koya ga yanda ake sallah in ya so sai ka zo ka koya wajen malamin da ya karantar da kai ga yanda ake sallah ya manzon Allah ya yi sallah tun daga halin kabbaran manzon Allah har zuwa lokacin da ya yi sallama wannan shine sallu kama ra'aytumuni usalli manzon Allah ya ce ku yi sallah kamar yanda kuka gani ina yi wanzu Allah ne ya tashi ya hau mumbari ya karantar da sahabbai ya ce musu ga yadda ake sallah ya yi kabbara ya yi ruku'i ya yi sujada ya yi zaman tahiya ya yi sallama sai ya ce musu yadda kuka ga wannan sallan na yi haka ake sallah kuma haka nake umartar ku kuyi ba wai shawara ba ce a wajibi ne manzon Allah ya ce dole a yi biyayya ga shi a yi yadda yake yin sallah kenan ka hukumce hukumcen sallah abubuwa ne wanda ba a titi ake ɗaukansu ba a makaranta ake ɗaukansu in ma ya zamanto ka shiga makaranta ne ko kuma ta hanyar da za ka ringa tambaya ka san wani abu baka san wani abu ba fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun sai ka je ka ringa tambayar malamai wai malam in aka yi kaza a sallah ya za a gyara ta yanzu wani idan ya tashi sallah daga ya mance wani abu kawai sai ya sallama ce he sake sabuwar sallah shi kuma asali ba haka bane akwai abin da daga ka bar shi ana bukatar daga kayi sujada qabli ko kuma ba ji sallah ka ta gyaru ba sai ka sake ba ta yaya za ka san wannan abu dole sai ka shi malamai sun sanar ka ga abin da in kai sallarka ta lalace sai ka sake raka'al wannan misali mutum ya bar ruku'i sai ya dawo ya sake wannan sallar misali mutum ya fara sallah ya yi raka'a ta fari sai mance ruku'i da ya mance ruku'i sai da ya zo sallah raka'a ta biyu sai ya tuna cewa ashe bai yi ruku'i ba yanzu a lokacin nan wannan raka'a ta biyu sai ya mera ta ita ce raka'a shi ta fari sai ya ci gaba daga inda yake amma lokacin da mutum ya mance tahiya misali sallah ce mai tahiya guda biyu mutum sai ya mance tahiya ta farko wannan mutum dan ya mance tahiya ta farko bai wa ya sake sallah da kanta abin da yake akan shi shine kawai sai ya kabli sallar shi ta gyaru haka mutum ya zo ya yi raka'a biyu ole da ya raka'a uku magariba ce za a yi raka'a uku sai ya raka'a biyu sai bayan ya salamce sai tana cewa ashe ni raka'a biyu ne sura nawa sura daya yanzu ba bukatar sai ka zo ka sake raka'o'in wannan guda uku duka a daga lokacin da ka tuna ba tare da ka sake ta sabuwar ikama ba kawai kai tsaye za ka tashi ka ci kowannan raka'ar kwara ɗaya tak ba tare da ikama ba daga ka ci kota kawai sai kai ba'adi shikenan sallaka ta gyaru kenan wayannan hukumce hukumcen wajibi ne akan mutum ya koyo su kenan aka ce hukumce hukumce na sallah ba wai kawai ayi arwalla a zo a kabbara su ne hukumce hukumce sallah ba wayannan abubuwan da abin da zai gyara ma sallah da abin da zai bata ma sallah da abin da idan an yi sallah ta gyaru ko ta bace wayannan su ne ake ce ma ahkamus salah kenan dole wajibi ne mutum ya je mi ya je ya koyi wayannan abubuwan an tambaye imam ahmad bin hanbal wani mutum yake tambaye shi cewa wai menene wajibi akan musulmi bayan ya musulunta sai yake ce mishi ya je ya koyi abin da yake da alaka da sallah kai sai yake cewa abin da yake da alaka da sallah in wayannan abubuwan da muka zana a baya kenan dukansu wajibi ne mutum ya je ya koyi su bayan haka mala yace abin da zai biyo baya shine shine at-tahara shine tsarki ai manzo Allah yake cewa la yaqbalu Allah salata ahadukum idza ahadasa hatta yatawadda Allah bayya karbar sallar ɗayan ku idan yayi wani abu wanda zai bata mai sallah misali mutum ya je bayan gari ko kuma ya je bawali ko kuma iska ta wuto mishi wannan ne Allah baya karbar sallan mutum dole sai yayi sai ya ji ya jidda da arwallah kenan wayannan hukuncen hukuncen su ma wajibi ne akan mi akan musulmi ya je ya koye su bayan haka sai mala yake cewa haka azumi kamar yadda muka yi bayani a baya shi ma azumi hukumce hukumce na azumi kenan dole wajibi ne akan mutum ya je ya koye su yanzu daga cikin irin abubuwan da suke wajibi akan mutum kafin mutum ya fara sallah akwai sharaɗi na sallah ko akwai sharaɗi wanda sai mutum ya cika su zai yi zai yi sallah na farko akwai al-islam dole sai mutum ya zama to musulmi kafin ya fara sallah abu na biyu akwai al'aql dole sai hankali sai mai hankali zai sallah wanda yake mahaukaci ko kuma hankalin shi ya gushe wannan sallah ba ta zama wajibi a gare shi manzo Allah yake cewa rufi alqalamu an salati wa zukira as-sabi kuma da kuma majnun da yaro da kuma wanda yake mahaukaci kenan sai mai hankali zai yi sallah abu na gaba at-tamiz ya zamanto yaro ya kai inda zai iya manzo Allah yake cewa ku umarci ƴaƴanku da su yi sallah a lokacin da suke da shekara bakwai idan sun kai shekara goma ba su yi sallah ba mazu Allah yake cewa a buge su abu na gaba raful hadasi dole sai mutum ya kawar da najasa bayan haka akwai sitrul aura dukuli waqt istiqbalun ni istiqbalul qibla da kuma anniya haka mutum ya kiyaye al'aurar shi gabaki daya ya zamanto lokacin sallah ya shiga yanzu misali mutum ya zo ya yi sallah lokacin sallah bai shiga ba wannan sallar ba ta yi ba sai an sake ko cikin kuskure ne in dai lokaci bai shiga ba mutum ya yi sallah dole daga baya gani cewa ya yi sallah lokacin ta bai ba dole zai zo sake sallah kenan wayannan sharɗai ne na sallah dole sai mutum ya cika su kafin ya fara sallah abu na gaba malai yake cewa wa yajibu alaihi an yuhafiza ala hududillahi ta'ala wa yaqifa inda amrihi wa nahyi wa yatuba ila Allah subhanahu wa ta'ala qabla an yasqata alaihi abu na gaba malai yace wa yajibu alaihi an yuhafiza ala hududillah ya zamanto wajibi akan mutum idan ya zamanto ya yi imani da Allah ya daidaita sallar shi abinda yake wajibi akan shi sai mala yace wa yajibu alayhi an yuhafiza ala hududillah ya zama wajibi akan mutum ya kiyaye dokokin Allah wani iri ne dokokin Allah shine mutum ya tsaya akan abinda Allah ya ce ayi kuma ya kiyaye akan abinda Allah ya ce kal ayi wannan sune dokokin Allah hadisin da manzo Allah yake cewa innal halala bayyin وإن الحرام بين سيأتي وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس سيما زال الله كتوا فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وإرده ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام نم محل الشاي وزال الله يتي كالرائي يرعى حول الهما يوشك أن يرتأ به بانم بقباتي ليا على لكل ملك هما ألا وإن هما الله مهارم kowane sarki iya da iyakoki za ka ji an ce doka wa'annan 'yan garin daga lokaci kaza kowa ya shiga ɗaki ko daga lokaci kaza kowa ya shiga gida ya zamna wannan dokoki ne na duniya wanda sarki ya sa dokokin shi sai manzo Allah yake cewa to ku sani cewa dokokin Allah su ne ku tsaya inda Allah ya ce in Allah ya ce ayi kaza kawai a gaggauta yin shi in Allah ya ce kar ayi kaza a bar shi wayannan su ne ni su ne dokokin Allah gaba sai ma yake cewa wa yaqifu inda amrihi wa nahyihi sai mutum ya tsaya akan abin da aka umarce shi idan Allah ya ce ayi kaza kada ka ƙara kawai ka tsaya inda aka ce maka wannan shine ka tsaya inda aka ce maka kada ka huce idan manzo Allah ya ce Allah ya ce kal ayi kaza kar kai kar ka ce a bari in gwada in a kawai aka ce ma wannan abun manzo Allah ya ce Allah ya hana ko kuma manzo Allah ya ce babu kyau kawai abin da ake so ga kai shine ka bar shi shine mala ya ce wa ya tafi inda amrihi wa nahyi shine mutum ya tsaya daidai inda Allah ya ce mushi i kaza bari kaza daga cikin irin umarnin da Allah yake ni da mala yake ni anan wanda Allah yake umarta kai imani da Allah ko na gaba ka yi sallah ka ba da zakka ka je aikin hajji ka kyautata ma iyayenka ka sadar da zumunta ka zamanto mai gaskiya kuma ka zamanto mai amana wayannan abubuwa ne wanda suke wajibi akan musulmi ya siffanta da wayannan halayen daga cikin abubuwan da mala yake nihi anan mutum ya bar su akwai ashirk ka bar shirka Allah ya ce bai ya san shirka kada kai shirka haramun ne duk wanda ya shirka ya mutu yana yin ta bai ya shiga aljanna ko duk wanda ya mutu yana shirka Allah ya ce bai shiga aljanna kenan shirka haramun ce a barta alkazib mutum ya bar ƙarya ƙarya haramun ce ita ma tana daga cikin abubuwan da Allah ya hana babu kyau yin ƙarya algiba shine ka ringa aibanta mutum ko kuma ka ringa yin gulma ga mutum ka ce wane kaza ne wannan haramun ne manzo Allah ya hana babu kyau gulma wannan nima haka annamimanci ka zo ka hada wane da wane wane ka ji abinda wancan ya ce a kanka wannan haramun ne ko da ya haɗu misali wane ya yi gulman wane bai dacewa ka je ka ce mai wane wane ya yi gulman ka bai dacewa mazala ya hana wannan annamimanci ne saboda za ka hada su ne za ka hada su hada kenan wannan shi ma ne haramun ne na gaba a zulmu zalunci shi ma wannan hani ne na Allah qat'an Allah ya hana zalunci haka cin riba da aikata zina da aikata sata cin riba haramun ne aikata sata abinda ba naka ba karka dauka Allah ya hana a hukunci na musulunci a shari'a ta musulunci idan mutum ya sata me ake mishi hannu ake yanke mishi hannu ake yanke mishi amma yanzu da ya zama to ba shari'a bace ake ta musulunci kenan duk wanda ya sata hukuncin shi ya zama to a wajen wa a wajen Allah kenan Allah yana jira shi duk wanda ya aikata abinda Allah ya hana na gaba qatlun nafsi duk wanda ya kashe rai ya sani cewa Allah yana jiran shi dole sai Allah ya saka mu wannan mutum a wani hadisi manzo Allah yake cewa duk wanda aka kashe shi a duniya ran tashi alkiyama zai je ya kamo wannan mutum ya zo ya ce ma Allah wannan mutumin minai ya kashe ni za a huda mai haƙƙin shi kenan wayannan suna daga cikin abubuwan da haramun ne qat'an mutum ya bar su Allah ya ce haramun ne kawai ka bari manzon Allah ya ce a aikata kawai ka je kai kala ka tambaya me hikima akan kaza a ba sa ka ba kala ka ce me yasa ake yin sallah in an yi sallah me ake samu lada ko idan mutum yake yin sallah me zai samu zunubi ko wannan shine abin da muka sani ko amma hikima akan yin sallah kala ka zo ka tambaya me yasa ake sallah me yasa ake azumi to wai me yasa azumi kai shekara ake yi me yasa ake yin sallah biyar ba kaza ba wannan duka abubuwa ne wanda babu ruwanka ba a sa ka ba a tambaye ka ba kawai Allah ya ce a yi sallah guda biyar a wuni kawai kai shi kenan ka huta Allah ya ce a azumci azumin Ramadan duk shekara kawai shi kenan ya isa kada ka zo ka rinka tambaya me yasa Allah ya ce a yi azumi wata guda kadai me yasa ba ƙara ba ba sa ka ba kenan wannan shine wa yaqif inda amalihi wa nahyi shine mutun ya tsaya iya dokokin Allah wannan shine manzo Allah yake cewa inna Allah ta'ala farada fara'id fala tudayyi'uha ku sani cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya farlanta muku wa'insu abubuwa fala tudayyuha kada ku kada ku tozarta su shine irin su sallah irin su azumi Allah ya ce ai kawai ai manzo Allah yake cewa wa hadda hududan fala ta'taduha haka manzo Allah yayi iyaka ga komi manzo Allah ya ce kada ku keta iyakokin ubangiji wa harrama ashiya fala tantahikuha haka ubangiji ya hana wa'insu abubuwa kada ku keta alhurma wa'inna abubuwa abinda Allah ya hana kada ka ce sai kai haka yake cewa wa sakata ana ashiya rahmatan lakum ghairan siyan haka manzo Allah yace Allah ya kyale akan wa'insu abubuwa sai zaman toni mubah ne kana iya aikatawa rahmatan lakum domin rahama ce a gare ku ghairan siyan ba wai Allah ya manta da wannan abubuwan bane sai yace fala tabasu anha kada ka je ka ringa tambaya akan cewa yanzu misali asalin cin abinci me cin abinci halal ne ko yanzu ba ka dauko ba abinci wanda mutane suka kasance suna ci wanda abu ne wanda halal ne ka zo kake tambayar malam wai ya kamata mutum ya ci shinkawa wannan su ne falata ba su ana kada ku tambaye wa'insu abubuwa abin da aka ce ma wannan halal ne mubah ne ban ruwanka kaka tambaya kawai ka kyale shi ne la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasuku shi ne kar ku tambaye ba komai ake tambaya ba ba komai ake tambaya ba manzo Allah ya taba ga ma sahabban shi cewa abin da ya halakar da mutane na baya shine yawan tambayoyi akan abin da babu ruwansu kenan ba komai ake tambaya ba abu na cikin addini abin da yake da alaka da addininka wajibi ne akan ka idan baka sani baka tambaya amma abin da bai da alaka da addininka abin da ka sani cewa idan an baka amsa ko ba baka ba amsa bai kara ka da komi bai rage ka da komi wayannan abubuwan sune manzo Allah yake cewa fala tabhasu anha kada ku tambaya kada ku nema akan abubuwan da babu ruwanku da su Allah ya datar da mu na gaba malai yake cewa wa yatuba ila Allah ta'ala qabla an yaskhata alaihi bayan haka mutum sai ya tuba ya tuba ga Allah subhanahu wata'ala qabla an yaskhata alaihi kafin Allah ya mushi kafin Allah ya mushi mushi ko Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tazakkaru fa idza hum mubsirun lalle wa'annan mutanen wa'anda suka yi imani da Allah idan wani abu ya shaye su ko kuma wata shuba ta shaye su ta ta shedani tazakkaru fa idza hum mubsirun sai su tuna ni'imomin Allah ko kuma su tuna cewa akwai Allah shikenan sai wannan shubha ne sai ta kauce musu kenan duk lokacin da ka shiga abin da ba shi ba ka gaggauta tuba zuwa ga Allah ita tuba ba a jinkirta ta ni ake gaggauta ta ake kenan daga lokacin da kasancewa kana aikata zunubi kai tsaye abin da ake so a gare ka kawai ka tuba ka ce daga yau ka wasa an gane Allah yake cewa wallazina fa'alu fa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha ko fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan wayanda suka kasance suna aikata alfasha abin da yake ba mai kyau ba aw zalamu anfusahum ko kuma suka cutar da kawunan su ta hanyar yin abin da Allah ya hana zakarullah sai su tuna ubangiji fastaghfaru li dhunubi yasu yasu nemi gafara Allah ya gafarta musu ne zunuban su wayannan sune wanda Allah yake so duk wanda ya kasance zai yi laifi kuma ya tubo wajen Allah wannan mutumin Allah yana son shi ba mutum ba wanda kawai idan kai abu sai kake tunanin cewa ai ba abin da zai a daga ka aikata laifi ka gaggauta ni ka gaggauta tuba kenan a gaba malam zai kama na sharaɗai na tuba haka Allah yake cewa wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun duk wanda bai tuba gaba bai tuba ba ga Allah wannan mutumin iya daga cikin ne iya daga cikin zalimai sai malam yake cewa wa shurutut tauba wannan tubar da malam ya ma bayani akan sai yake cewa ita wannan tubal akwai sharɗanta kamar haka malam ya ce annadamu ala ma fata ko mutum ya yi nadama akan abin da ya huce misali jiya ka aikata wani zunubi ka sani cewa lalle wannan zunubi ne ka aikata yanzu yau da zaka tuba sai ka ringa nadama idan ka tuna wannan abin sai ka shi bakka jin daɗi me yasa ka aikata kaza wannan shine annadan alama fata mutum yayi nadama akan mi akan abin da ya huce na gaba mala yace wanniyatu ala wanniyatu Allah ya kuda ila zambi fi ma baqi min umrihi kuma yayi niyya akan cewa ba zai koma akan wannan zulubin da ya tuba ba matakar yana raye dukkan shekarun shi da suka yi saura a duniya sai ya bar su kada ya dawo akan cewa zai aikata wannan zulubin misali mutum zina ce yake wai ya zubillah mutum zina ce yake jiya ya yi zina yau sai ya tuba da ya tuba yau sai yake nadama akan cewa daga yau bai karawa to haka ake so ka ringa jin haushin kanka idan ka tuna wannan zunubin da ka aikata wannan shine annadamu ka ringa jin haushin kanka saboda ni ka aikata abin da yake haramun Allah bai ya so sai ka ringa jin haushin kanka kuma na gaba wanni yato Allah ya da kai niyya akan cewa ba za ka taɓa koma wannan zinar da kake ba wannan na biyu kenan daga cikin sharɗai na tuba sai ke cewa na uku wa an ya turukal ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha sai ya bar wannan zunubin da yake aikatawa a cikin lokacin da yake aikatawa baka ce ba a yanzu gani ina aikata zunubi sai ka ce a sai gobe zan tuba an gane bai yiwa ka ce a sai gobe zan tuba wannan ka taka ka taka iyakoki na tuba kenan shine mala yace wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha kabar wannan zunubin da kake a lokacin da kake yi karka ce a kawai idan na aikata yanzu tun daga ni ina aikata zunubi yanzu ba na tuba ba sai gobe a ba so kawai a lokacin da kake shi ne malam yace fi sa'atiha ka barta a daidai lokacin da kake aikata in kana mutalabbisan biya in dai ya kasance a lokacin kana cikin wannan zunubin ne dumu dumu kenan a lokacin ake so ka bar shi kar ka ce a sai gobe zan bar shi a wannan haramun ne kawai daga lokacin da kake cikin aikata zunubi sai ka bar shi yanzu misali irin tubar da mata suke yi yanzu mace idan za ta yi za ta yi wani za ta aikata wani abu ko zagi sai ka ji ta ce Allah na tuba kawai sai ta kawo a shartai wannan bai daga cikin shartai na tuba bai kamata ba bai yi ka ce Allah na tuba sai ka kawo kuma abin da yake laifi ka aikata a wannan ya saba ma sharadin da malam ya kawo kenan sharadin da malam ya kawo mutum ya bar wannan zunubin a daidai lokacin da yake aikata shi wannan shine ni shine sharadi na tuba Allah ya datar da mu kenan ya zamanto duk lokacin da ka tuna cewa kana cikin wannan zunubin kawai kai tsaye ake so ka bar shi kenan ka bar shi ba tare da ni ba tare da kashin kirta shi ba hadisin abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mu'mina idza aznaba lalle mu'mini idan yayi aikata zunubi zamban kanat nuqtatun sauda fi qalbi fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila minha qalbuhu fa in ada ranat hatta yuglaqa biha qalbuhu fa dhaqa allazi zakarahu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun manzo Allah yake cewa shi mu'mini idan ya aikata zunubi kanat nuktatun fi sauda fi kalbi idan mutum ya aikata zunubi a dai lokacin da ya aikata laifi a lokacin sai Allah ya mishi ya mishi wani dugo baki a cikin zuciyar shi wannan dugon baki shine shine zunubin da ya aikata sai manzon Allah ya ce fa in taba wa naza'a wastaghfara idan mutum ya tuba ya nemi gafara ta ubangiji maza Allah ya ce suƙila min ha ƙalbu sai a shaye wannan baƙin abin da aka ruta mishi a zuce shi kenan zunubin da ya yi tunda ya tuba sai a yi sai a goge shi sai manzo Allah ya ce fa in ada idan kuma ya dawo akan zunubin da yake aikatawa maza Allah ya ce ranar hatta yughlaq biha qalbu a lokacin nan sai a ƙara mishi har sai ya zama to zuciyar shi ta bisa ta bisha shi ta yi baki akan akan zunubin da yake aikatawa kenan idan mutum ya aikata zunubi za a mai wani ɗan ɗigo ne a zuciyar shi baki wannan shine ne shine zunubin da yake aikatawa idan ya tuba sai a goge mishi idan kuma ya dawo kuma wannan ɗigon baki haka za a ƙara za a ƙara mishi a cikin zuciyar shi kenan wannan shine ne shine zunubi na gaba mala yake cewa wa yajibu alayhi hifzul lisani mun bar gaba guda ko mala yake cewa wala yahillu lahu أن يؤخر توبة ولا يقول حتى يهدي حتى يهديني الله فإنه من علامات الشقاء والخذلان وتمس البصيرة والعياذ بالله ما لا يجي kada ya zamanto mutum yana aikata zunubi kuma ya ringa ikirarin cewa hatta ya hadiya lillah ka ce ai sai Allah ya shiryar da ni wani irin Allah ya shiryar da kai bayan ka tana cewa akwai Allah kuma kana aikata zunubi ka ce sai Allah ya shiryar da kai a mala ce kada mutum ya ce sai Allah ya shiryar da ni kada ya kasance mutum yana aikata zunubi idan aka ce wani bari zunubin da kake sai ka ce sai Allah ya shiryar da ni wannan ba a yi haka wannan kuskure ne kuskure ne bai yiwa ka ce sai Allah ya shiryar da kai eh lalle Allah shi yake shiryar da mutane amma bai yiwa kana aikata zunubi ka ce sai Allah ya shiryar da kai wannan haramun ne kenan shine mala yace daga ciki idan ka ka dabbaka wa'annan abubuwan guda uku wannan sharuɗan da malam ya kawo na tuba kenan yanzu abin da zai biyo baya shi kada ka ce haramun ne shine wala ya hin haramun ne qat'an ka ce sai Allah ya shiryar da kai fa innahu min alamatish shaqai saboda wannan yana ɗaya daga cikin alamomi na taba na bata da kuma tabewa kenan duk lokacin da mutum kaje yana cewa sai Allah ya shiryar da ni wannan alama ce ta bata da tabewa kenan duk wanda yake aikata zunubi aka ce wani ka tuba ka bar da abin da kake sai yake cewa sai Allah ya shiryar da ni to wannan mutumin yana daga cikin alamomi na ni na bata da kuma tabewa sai mala yace wal khizlani shine tabewa wa tamsil basira ko taɓin hankali ko kuma rashin tunani mai kyau wannan shine tamsil basira ana so mutum ya zamanto kana da kayan tunani an zo an ce maka Allah ya ce ga abin da yake so manzon Allah ya zo ya ƙara ce maka ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah ya ce ma kar ai kaza ai kaza kuma wani tunani kake daban wanda kake cewa jira kake wai sai Allah ya shiryar da kai kenan wannan kuskure ne kata'an kuma wannan yana ɗaya daga cikin bushe tunanin hankali mai hankali kenan bai kamata ba mai hankali ya ce sai Allah ya shirye da ni daga lokacin da kasancewa kana aikata zunubi kai tsaye abin da ake so a gare ka shine ka tuba kamar wannan abin da kake Allah yake cewa wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum kada ku kasance daga cikin mutanen da suke manta Allah sai Allah ya mantar da kawunansu idan ka manta Allah shikenan sai Allah ya mantar da kai kanka sai zama to mutum ya kasance a a cikin fata gabaki ɗayan shi sai na gaba mala yake cewa wa yajibu alayhi hifzu lisanihi min al-fahsha'i wal munkari wal kalam al-qabih wa aymani al-talaq wa intihar al-muslim mala yace wa yajibu alayhi hifzu lisanihi bayan mutum ya nemi tuba ga Allah ya cika wa'annan sharuɗan na tuba ga baki ɗaya ya kiyaye duka abin da yake da alaka da zunubi yanzu abin da yake akan shi shine wa yajbu alayhi hifzu lisani shine mutun ya kiyaye ni mutun ya kiyaye harshen shi Allah yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib kada ku rinka faɗin abubuwa a cikin harshen ku abubuwan da kun sani a karan kanku cewa wannan abin da kuke faɗi ƙarya ce kuke an gane kenan mutum ya kiyaye ni ya kiyaye harshen shi shine malam yace wa yajibu alaihi hifzu lisanihi min alfahsha'i na daga abubuwa wa'inda suke ba masu kyau ba duk abin da yake alfasha ce abu ne wanda ba mai kyau ba babu daɗin faɗin shi abu ne ka sani kalam ne zance ne wanda yake na batsa zance ne na hutsara wannan shine abin da malam yake ni anan kenan mutum ya kiyaye harshen shi daga abin da yake ba mai kyau ba malai ce min alfasha'i wal munkar wayannan abubuwan dole mutum ya kiyaye su da harshen shi kar ya zamanto mutum yana wadin abin da ba shi ba manzo Allah yake cewa ala ukhbiruka bi malaki zalika kulli manzo Allah yake ce ma Mu'az dan Jabal yake cewa in baka labari sai manzo Allah yake ce mishi kuffa alayka haza manzo Allah sai yake ce mishi ka rike wannan manzo Allah sai ya kama harshen shi sai ka cewa ka kiyaye wannan shine ni shine harshe manzo Allah ya ce ka kiyaye harshenka sai kai tambayan manzon Allah ya rasulullah wa inna la mu'akhizuna bima natakallam sai kai tambayan manzon Allah wai shin za a kama mu akan abin da muke faɗi sai manzon Allah yake ce me saqilat ka ummu shin akwai wani abin da za a kama mutum face harshen shi manzo Allah yake cewa tabbas harshe wannan da muke gani idan mutum bai kiyaye harshen shi ba wannan harshen shi zai kai mutum ga zuwa wuta kenan wajibi ne akan mu akan mutum musulmi ya kiyaye harshen shi ka san abin da zaka faɗi saboda ita magana idan aka rige aka faɗe ta batta komawa daga an faɗi magana ta rige ta wuto batta komawa kenan haka ake so ka tamna magana ka himmi kayan kautar da ita wannan shine shine kiyaye harshe bayan haka mala yake cewa wantiharil muslim haka mutum ya zamanto yana ne duk lokacin da aka ce an bar saba guda wa wa imani wa imani talak da kuma yawan rantsuwa ko kuma rantsuwar da ba ta gaira ba saba kawai duk abin da aka yi kai mai rantsuwa sai ka zo kai ta rantsuwa a'a ba a so mutum ya zama to mai yawan rantsuwa wannan shine aimani talak amma irin rantsuwar da wanda sabo ne na mutum misali wani muna lafiya wallahi alhamdulillah ba irin ta ba ba irin ta ba ake yi irin wanda ana zance kai kawai so kake sai ka yi ikna'i mutane sun yarda da zancenka sai ka zo kai ta rantsuwa wannan rantsuwa ita ce mala yake ni anan kenan bai dace ba mutum ya kasance mai yawan rantsuwa kai duk abin da aka yi sai ka zo ka yi ta rantsuwa ba a so mutum ya waye ta rantsuwa kamar mutum yana wasa da ni da al'amuran ubangiji ne kenan an da Allah ne abun wasa kenan aimani talak haramun ne mutum ya yawaita rantsuwa kawai kai tsaye duk abin da aka yi mutum ya rinka rantsuwa a in aka yi abu ka gaya ma mutum gaskiya kawai shi kenan ba su yarda ba idan ya zamanto dole sai ka yi rantsuwar sai ka yi rantsuwar amma ba ya zamanto ba duk zancen da kai sai kama mutane rantsuwa ko mi za ka faɗi yanzu idan muka leƙa mutum mai yawan rantsuwa makaryaci ne wannan shi ne abin da muka sani kuma haka nan ne mutum mai yawan rantsuwa makareci saboda shi karan kanshi bai yarda zancen da yake ba sai ya muku sai ya muku rantsuwa to idan ya zamanto baka yarda zancen da kake ba sai kama mutane rantsuwa kenan kai karan kanka mene ne makareci ne kenan bai kamata ba mutum ya yawaita ya yawaita rantsuwa duk abin da aka yi kai ka ce a dole sai ka yi rantsuwa sannan mutane za su za su yarda akan abin da kake faɗi abu na gaba malai yake cewa وانتحار المسلم هذا هو وانتحار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي نقب ما لا يكتوى وانتحار المسلم كارة يا زمان تو كرنجا كارة مسلم daga mutum yayi kaza ko da mutum yayi kuskure bai kamata ba ka kyar dan uwanka musulmi haramun ne manzo Allah ya hana manzon Allah ya hana bai kamata ba dan uwanka daga ya aikata abu wannan abin da ya aikata kuskure ne ko ba kuskure bane yayi bai kamata ba ka tare shi idan kuskure ne mutum yayi sai ka bi shi ta hanya mai kyau wane abin da ka faɗa dazu kayi kuskure ba haka ba ake faɗi ga abin da manzon Allah ya ce ayi wannan shine ta hanya mai kyau ta lafazi mai daɗi sai ka ga cikin hannu bibi ya karɓi mi wa'azin da ka mishi amma idan ya zamanto mutum ya yi kuskure cikin mutane kawai sai ka tare shi kai Allah ba haka ake ba bai kamata ba manzo Allah yake cewa al-muslimu akhul muslim ku sani cewa musulmi dan uwa musulmi ne manzo Allah yace la yazlimuhu wa la yahziruhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna manzo Allah yake cewa musulmi dan uwa musulmi ne la yazlimuhu manzo Allah yace musulmi bayya cutar dan uwan shi musulmi bayya tozarta shi kuma bayya cin mutuncin dan uwan shi musulmi wannan shine alamomi ne na mutumin kirki ka zaman to kana da mu'amala mai kyau tsakaninka da dan uwanka musulmi duk abin da kasancewa idan ka aikata wannan abin zai iya bata ma dan uwanka musulmi rai manzo Allah ya ce wannan abin ka guje shi bai kamata ba abin da ka san idan kai zai sa ran mutum ya baci wannan abin haramun ne bai kamata ba ka yi shi ko da ya kasance mutum ya aikata kuskure ne ko wa'azi za ka mushi wane kali kaza bai kamata ba manzo Allah ya hana ko kuma Allah ya hana sai ga cikin ikon Allah ya karɓi ni wannan wa'azin da ka mushi kuma a daidai lokacin daga ya gyara wannan laihin kai kuma mi ka samu ladan wannan laihin da ya gyara amma idan ya zamanto cikin hantara ce da kyara kaga na farko ka tare shi ko ka zalunce shi na biyu babu yanda za a yi ya karbi abin da ka zo da shi akan cewa wa'azi ne ka mushi kai kana tunanin cewa wa'azi ne ka mishi kai kuma a hili ka tozarta shi kina wannan bai kamata ba in wa'azi za ka ma mutum akan yana aikata zunubi yana aikata laifi ba cikin mutane za ka mishi ba idan mutum ya aikata kuskure sai ka ja shi kote wani da zo abin da ka aikata abu ne na kuskure manzo Allah ya hana ko kuma Allah bayya so a lokacin nan sai ya karba cikin hannu bibiyu a daidai lokacin da da a cikin mutane ka ce kai abin da kai babu kyau bai dauka ba bai dauka ba kuma a hili kowa ya sani duk wanda aka ma haka kamar an tozarta shi ne cikin cikin mutane kenan idan mutum ya aikata laifi sai kai kokarin kiran shi ka mishi nasiha a boye ba tare da wani ya sani ba kuma haka idan ka mishi nasiha bai dacewa ka zo ka ringa cewa a wani ho da yayi laifi na iske shi na mai nasiha wannan bai dace ba tsakanin ka ne da shi ka mishi nasiha ya karba sai Allah ya baka ladan wannan nasihar da ka mishi kuma sai kaga alaƙar ka ta gyaru da kai da wannan mutum sai zaman to wannan mutum yana girmama ka saboda ni saboda ka mishi abin da ba zai taɓa manta ba amma idan ya zaman to cikin mutane ka kyare shi ka hantare shi a lokacin sai ya zaman to ni daga wannan lokacin ya ƙare ganin kimar ka wataƙila in ma yana ma sallama in yi ganka daga wannan lokacin ya ƙare maka sallama saboda ni saboda yana ganin ka tozarta shi cikin mutane shi ko musulmi idan aka tozarta shi cikin mutane tabbas rai ne zuciya ce mutum sai ya hau sai ya shi babu daɗi kenan ya zama to a gaya ma mutum kalima mai daɗi alkalimatu tayyiba sadaka manzo Allah ya ce kama dan uwanka magana mai daɗi wannan kana da ladan sadaka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai yake cewa wasabbi haka zagin musulmi bai dacewa bai dacewa mutum ya ringa zagin ɗan uwan shi musulmi haramun ne haramun ne asali ma zagi haramun ne bai kamata ba zagi dai mai sunan zagi wannan haramun ne amma a yanzu a yanzu al'ummar mu ta ɗauki zagi ta maida shi abu ba komi ba abu kaɗan sai mutum ya zagi ɗan uwan shi wannan laihi ne zunubi ne wanzu Allah ya hana bai kamata ba ka ringa zagin ɗan uwanka bal ma yanzu abun kumya abin da bai kamata ba wanda yake ba da tarbiyya imma a gida imma a wani guri daban sai kaga shi ne yake zagin wanda ake ba tarbiyya misali mahaifiya sai kaga yaro ya yi laifi sai a zage shi a daidai lokacin da ke mahaifiya makaranta ce duk lokacin da aka ce wannan mahaifiyar ta gyaru ta zama to mutum ne kirki ce to wannan yaron da aka haihuwa shi ma mutumin kirki amma idan mahaifiya ta zama to mutum yar banza ce wannan yaron in ba wani ikon Allah ba wannan mutum yaron da aka haihuwa shi ma mutumin banza ne yanzu in muka dauka zagi sai ga yaro daga gidansa yayi ya koyi zagi saboda ni a ina ya ji shi ya ji shi ne a bakin mahaifiyar shi tana yi ba a ce ba iyaye maza bisa yi suna yi amma yawanci abin da yake yawa shine iyaye mata sai su ringa zagi ƴaƴansu yaran wanda su ringa ɗauka kenan zagi ko yaro ko babba ko mutum ya ma laifi haramun ne ka zage shi zagi bai da kyau wannan cin mutunci ne ka zagi mutum zala yake cewa duk wanda ya zagi dan uwan shi kamar ya zagi ni mahaifin shi ko idan ka kyale shi ya zagi wa mahaifin shi ko idan kuma ya rama ka zage shi shi ma ya rama sai zaman to kun yi daidai a daidai ko ka zagi mahaifinka shi ma da ya yi ya zagi mahaifin shi tunan abin da ake so ga musulmi idan mutum ya zage ka kadda ka rama kyale shi kyale shi idan kai haƙurin haka sai Allah ya baka ladan haƙurin da kai shi kuma mi ya zagi mi ya zagi mahaifin shi bana ma Allah sai ya rubuta mishi zunubi akan mi akan zagin dini kenan zagi haramun ne kat'an zagi bai da kyau na gaba mala yake cewa wa tahwifihi fi ghairi haqqin shar'iyyin haka a ringa tsoratar da mutum akan abin da bai da alaka da addini kawai haka ana zaman lahiya ka zo ka ce ma mutane ga abun tsoro nan zai shigo cikin masallaci sai mutane su tsorata haramun ne ba yi ko da wasa manzon Allah ya hana ko da wasa abin da kasancewa zai tsoratar da mutum babu kyau yanzu haka ga irin wannan wasa da ake ma yara a ce amma yaro abun wasa don ya tsorata ba a yi kuskure ne maza Allah ya hana ba a yi babu kyau maza Allah yake cewa la ya hindu li musulmi maza Allah yake cewa man ashara ila akhihi bi hadidin fa inna al mala'ikata annu duk wanda ya dauki makami yazo yake nuna ma dan uwan shi da wasa maza Allah ya ce wannan mutumin mala'iku suna tsine mishi da wasa da wasa ka ɗauki makami ka ɗauki makami ko mutum ya ɗauki wuka ko kuma ya ɗauki wani abu daban ka ringa tsoratar da ɗan uwanka musulmi manzo Allah ce wannan mutumin mala'iku suna tsine mushi saboda ni saboda ya tsorata bawan Allah ba gaira ba sababi ma komi ba kenan haramun ne ni tsorata ɗan adam kawai takanas mutum bai ma komi ba ka je ka tsorata shi wannan shine abinda manzo Allah yake magana wai in kana akahu li abihi wa ummi ko da ya kasance wannan wanda kake tsoratarwar da wasa manzo Allah ya ce ko da ya zama dan uwanka ne wanda kuke uba daya ko kuma wanda kuke uwa daya bai kamata ba karka ce dan uwana ne barin tsorata shi cikin wasa ba yi ba yi irin haka kaga mutun ya tada moto sai ya nuho wani da gudu da niyyar da niyyar wasa ko wannan haramun ne manzon Allah ya hana yanzu idan Allah ya sa wannan ya kurci ka je ka taka shi ka kashe shi sha za ka yi kuskure ne ni za mu ɗauke shi gangan ku aikin gangan to akan haka ne mazu Allah ya hana duk abin da ya zamanto zai tsorata ɗan adam ka sani cewa idan kai wannan mutumin zai tsorata wannan haramun ne kata'an bai dace ba ka tsorata mutum sai na gaba mala yake cewa ويجب عليه حفظ بصره من النظر إلى الحرام ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا ويجب هجرانه gaba ta gaba mala yake cewa wa yajibu alayhi hifz basrihi can baya mun ga abin da yake da alaka da kiyaye harshe ko yanzu kuma sai malam yace hallo bayan mutum ya kiyaye harshen shi kar mu manta akwai ido mutum ya kiyaye ni ya kiyaye ganinsa shine malam yace wa yajibu alayhi hifz basrihi mutum ya kiyaye ganin shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azqa lahum inna Allaha khabirun bima yasnaun ake ce ma manzon Allah kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka ce ma mu'minai maza su kiyaye ganin su bayan sun kiyaye ganin su kuma su kiyaye al'aurarsu kenan dalili akan kiyaye gani duk abin da yake ba mai kyau ba mutum ya kiyaye idan shi da ganin wannan abu misali kallon mace wadda take ba muharramarka ba kallon da bai kamata ba kwata-kwata wannan shi ne abin da ake yi ya gudu min abu sarihi a kiyaye wannan shi ne mazu Allah ya ce banda kallo na hali misali wata zo wuciya ba muharramaka ba sai ka kalle ta wannan kallon na hali manzo Allah ya ce shi kadai ne naka bai dacewa kai ni kai mi na biyu kai kallo na biyu kenan wannan yana daga cikin mi kiyaye gani ba wai maza kadai ba haka Allah yake cewa wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna haka su ma mata aka ce ma manzo Allah ka ce ma mata mu'minai su ma dai su kiyaye ganin su abinda aka hana namiji ya kalla ita ma mace an hana ta kalla duk abin da yake ba mai kyau ba in ma ya zamanto a hili ne za ka kalle shi haramun ne in ma ya zamanto a salula ne mutum zai kalle shi shi ma dai haramun ne duka ɗaya ne ko ka kalla a hili ko ka kalla a cikin salula wannan duka ɗaya ne wannan shi ne abin da mazan Allah ya ce kenan mutum ya kiyaye ni ya kiyaye ganin shi mazan Allah yake cewa an nazaratu sahamun masmumun min sihami iblis Allah yake cewa ku sani cewa shi kallo iya ɗaya daga cikin kibiya kibiyawar take mai sammu daga cikin mi kibiyoyi na iblis saboda shaidan shine zai raya ma cewa ka kalla daga lokacin da kai wannan kallon na hari ko ma minen da ka kalla na hari sai kai gaugawa kai mi ka kau da kanka Allah ba zai kama ka ba akan wannan kallon da kai na farko amma idan kai na biyu ka sani cewa sai Allah ya kama ka akan shi kenan na fari idan kai cikin kuskure cikin kuskure idan ka yi shi wannan ya huce amma na biyu ka zo ka yi shi wannan sai Allah ya tambaye ka kuma kallon na fari ba ya zama tabbata daga kakura ido inda ake kallon ka ce kallo na fari ne sai ka ki dauke ya hal ka dauki wayan su sai gwani ko wasu mintuna kana kallo a ka wuce iyaka ka wuce iyaka kenan ya zama to daga ka kalla sai ka yi gaugawa ka yi ka kauda kanka wannan ya shahi mata da maza gaba daya ba a ce ba namiji kadai aka hana hal mata shine wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna haka su ma mata abinda aka haramta maza su kalla su ma mata Allah ya hana su ya hana su su kalla gaba ta gaba maza Allah yake cewa wa kazalika la yahillu lahu an yanzura ila muslim nazaratin tu'zihi shine gaba ta gaba ko bai dacewa ga mutum musulmi bai dacewa ga mutum musulmi ka ringa kallon dan uwanka da kallo wanda zaka ringa tsorata shi za mu iya ce harare ko za ka iya hararen mutum ka tsorata shi ko ko kuma ka ringa mushi wani kallo yanzu misali kawai da ka shigo masallaci sai ka zamna kawai sai ka kura ido kake ta kallon mutum kake ta kallon shi tun yana kallon ka yana ganin cewa ba komai bane karshe sai jin sai fara jin tsoro ko wannan ya samu ido sai kallo na yake to duk kallon da zaka ma mutum idan ka san cewa wannan kallon zai cutar da mutum wannan shi ma haramun ne bai dace ba mutum ya rinda kallon dan uwan shi kallon da zai da zai cutar da shi illa an ya kuna fasikan sai dai idan ya zamanto wannan mutumin fasiki ne mutum ya kasance yana aikata haramun kana iya hararen shi ya zama to hararen da kamishi kamishi ne domin ya daina ko misali mutum yana cikin aikata haram ko ɗanka ne ko kuma ƙaninka ne sai ka mushi wani kallo wanda daga ya kallon da ka mushi ya san cewa ya yi ya yi kuskure ko wannan ba laifi ba ne amma mutum bai ma komi ba kawai sai ka ringa hararen shi wannan kuskure ne wannan shine abin da malai yake nihi anan sai ya ce illa an yakuna fasikan fa yajibu hijranu idan ya zama to kuma fasiki ne ya kasance a inda kuke a zamne kana zamne cikin mutane wayanda suka kasance suna aikata alfasha suna aikata abin da yake ba mai kyau ba ko kuma fada ce ta zama a wannan gurin da ake zama banda gulma da annamimanci ba abin da ake yi to wannan gurin mala yace fa yajibu hijranuhu ya zama dole ka guji wannan gurin kenan duk gurin da ya zamanto wannan gurin ana aikata haramun wajibi ne a gare ka kai musulmi ka bar wannan gurin ko a gidanku ne ake aikata haramun kana zamne ka tashi ka bar wannan gurin ko mara amikun munkaran manzo Allah ce fal yugayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga ana aikata abin da yake ba mai kyau ba manzo Allah ya ce ya sauya shi da hannun shi ko fa in lam yastati manzo Allah ya ce fa bi lisani idan ka kasa kawar da wannan abin da hannunka manzo Allah ya ce da harshenka ta hanyar ni ka musu wa'azi ko fa in lam tastati idan ka kasa manzo Allah ya ce fa bi kalbi wa zalika adaful iman sai ka kyame shi a zuciyarka ba ka kyame shi ba a zuciyarka kana kallo ana aikata zunubi amma kana zamne wata kila a ranka kana jin daɗin abin da ake aikata a lokacin da ka kyame shi a zuciyarka sai ka yi sai ka tashi ka bar gurin wannan shine ka kyamace shi idan kai iya kokarinka a bari aka ki bari abin da ya saura shi ne ka tashi ka bar wannan gurin da ake da ake aikata zunubi kenan da inda ya zamanto guri ne wanda mutane za su zamna su ringa aikata zunubi ko kuma su ringa gulma ko kuma su ringa annamimanci wannan gurin manzo Allah ya hana ka zama shine manzo Allah yake ce masu habbai ku kiyayi zama akan titi sai suka ce malana buddan suka ce manzo Allah bubbu da gurin zama banda titi sai manzo Allah ya ce to idan kun kiya to ku ba hanyar haƙƙinta me haƙƙinta manzo Allah ya ce ku ringa amsa sallama idan aka muku sallama ku amsa bai yiwa kuna zama a titi mutum zai wuce ya muku sallama ku kalle shi ko dan ba dan gidanku bane ko ku san shi ba sai ku kyale shi haramun ne idan mutum zai wuce ya ma sallama wajibi ne a gare ka haƙƙi ne na kan hanya wannan dole sai ka mayar mishi da sallama haka tunda kuna zamna akan titi ku ringa kawar da duk abin da zai cutar da mutane misali kuna zamne akan hanya sai kuka ga abin da idan mutum ya zo wuciya in ya taka zai cutu wannan wajibi ne a gare ku ku kawar da wannan abu wannan iya ɗaya daga cikin bani hanya haƙƙin idan ya zama to gurin ba a yin wa'ina abubuwan gaba ki ɗaya sako ake yi kai kuma kana ɗaya daga cikin wanda ake zama da su ko kana yi ko baka yi idan baka yi sai ka yi gaugawa ka bar wannan gurin idan kuma kana yi sai ka ji tsoron Allah ka tuba ka fasa wannan abu kuma ka bar gurin idan kai mutumin kirki ne ka san cewa wannan abun baka so kana kyamata shi amma bai dacewa ka zama a cikin shi kenan shaida akan cewa ka kyamaci wannan abu shine ne ka tashi ka bar wannan gurin wannan shine abin da ya zama towa wajibi a gare ka sai na gaba mala yake cewa ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع abin da yake biyowa baya shine wajibi ne akan mutum wajibi ne akan mutum ya kiyaye gabansa ko ya kiyaye gabansa gabaki daya mastata'a iya gwargwado iya yanda zai iya nan idan aka ce kiyaye gabbai imma ya zamanto zaka cutar da mutum da hannunka ko ko kuma ya zamanto za ka cutar mutum da bakinka ta hanyar da za ka ringa nuni da baki wannan gaba ce ita ma a kiyaye ta da hannu ne da ƙawa ne duka wayannan abubuwan suna da alaka da ni da barin duk abin da yake da gaba kenan mutum ya kiyaye abin da zai aikata inda za ka tai da ƙawarka dole sai ka kiyaye shi ka san inda za ka tai abin da za ka ɗauka da hannunka ka kiyaye shi ka san me za ka ɗauka akwai abin da ka sani da ka ɗauka ka san ka ɗauki haramun kenan dole za ka kiyaye akwai gurin da ka taka da ƙawar ka katai ka sani cewa katai inda Allah ya hana wannan shi ma dai wajibi ne ka yi ne ka kiyaye kanka da barin wannan abu wani lokaci manzo Allah yake cewa Ibn Abbas ya gulam inni uallimuka kalimati yace zan sanar da kai wa'insu kalmomi yace ihfazillaha yahfazuka ya ce ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka me ake ni ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kare ma addininka shine ihfazullah yahfazuka ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye maka ni addininka ihfazullah tajidu tuja ka kiyaye duk abin da yake ba mai kyau ba sai kaga Allah ya shige ma gaba akan abin da yake mai kyau abin da kake so Allah ya cimma burinka kenan idan ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya taimaka maka akan ayyukan da kake bukata na alkhairi amma idan ya zama to baka kiyaye dokokin Allah babu yanda zai Allah ya taimaka maka akan abin da kake so ka cimma buri na gaba yake cewa idza sa'alta fas'alillah idan za ka roki wani abu ka roki ubangiji subhanahu wataala kenan abinda mahallin shahid anan shine ne ka kiyaye dokokin Allah gabaki daya sai Allah ya kiyaye maka ne addininka wannan shine ne shine mahallin shahid anan sai yake cewa a gurguje sai mala yake cewa wa an yahi wa an yuhibba lillahi haka nan ne wa an yuhibba lillahi wa yubghida lahu wa yarda lahu wa yaghdaba lahu wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar bayan mutum ya kiyaye wa'annan abubuwan gabaki daya sai ya zamanto idan zaka so abu mala yace ka so wannan abin dan Allah idan zaka so mutum ka so shi dan Allah kar ka so shi dan abin hannun shi haramun ne ka so mutum dan abin hannun shi kawai me ake so ka so mutum dan Allah haka wa yubgida lillahi haka idan zaka ki mutum ka ƙi shi don Allah wani irin ƙi ne za ka ƙi mutum don Allah idan ya kasance yana aikata zunubi kuma an mai wa'azi ya ƙiya wannan mutum sai ka ƙyamace shi kenan idan ka ƙyamace shi ka ƙyamace shi don wa don Allah ka so mutum don Allah kuma ka ƙi mutum don Allah ka so mutum don Allah ta lokacin da ka ga mutum yana aikata aikin alkhairi sai ka so shi don Allah ka ce wane yana burge ni ina son wane don Allah ka ƙi mutum wanda ya kasance yana aikata haramun sai ka kishi akan me akan abubuwan da ya kasance wannan mutumin yana aikatawa manzo Allah yake cewa afdalu a'mali alhubbu fillah mafi ayyuka masu kyau shine kaso abu ko kuma kaso mutum dan Allah wal bughdu lillahi haka kuma ka kyamaci abu saboda wa saboda Allah kenan kai abu dan Allah ka gidan Allah manzo Allah yake cewa man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa'ata lillahi wa mana alillahi faqad istakmala al-iman manzo Allah yake cewa duk wanda ya so dan Allah kuma ya ki dan Allah ya bada dan Allah kuma ya hana dan Allah manzo Allah yace faqad istakmala al-iman wannan mutumin tabbas manzo Allah yace haƙiƙa wannan mutumin imanin shi ya cika kana rai lokacin da ka so abu dan Allah ka ki abu dan Allah ka bada sadaka dan Allah ka hana abu dan Allah to wannan mutumin manzo Allah ya ce faqad istakmala al-iman wannan mutumin tabbas wannan mutumin imanin shi ya cika gaba ta karshe malai ke cewa wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar mutun ya ringa umarni ga ayyuka masu kyau shine ya ringa umarni ga kyakkyawa wal nahyu 'anil munkar sai ya ringa hani ga abubuwa waɗanda suke ba masu kyau ba duk wani abu mumuna ana so musulmi ya ringa hana shi Allah yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah yake cewa kun kasance al'umma da tai kowace al'umma alkhairi saboda ni Allah yace saboda ni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar saboda kun kasance kuna daga cikin al'umma wanda kuke kira da ni da ai ayyuka masu kyau kuna kira da kyakkyawa kuma kuna hani da ni ga mumuna sai yasa Allah ya yabi wannan al'umma akan cewa wannan al'umma ce ne al'umma ce mai kyau amma duk wanda ya kasance munafiki ne ko kuma ba mutumin kirki bane Allah yake cewa almunafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil munkar amma kaga wanda yake munafiki ne munafikai mata da munafikai maza tsakankaninsu za ka ga suna mi ya amuruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf su kuma oliye da su yi kira da kyakkyawa sai su rinka kira da ni da aini mummuna sai su rinka hani gani ga abin da yake mai kyau abin da manzon Allah ya ce bayya so sai a samu wani mutum ya zo ya ce ma zo mu je gurin waka zo mu je gurin ci zo mu je inda ake aikata kaza ka sani cewa wannan abin haramun wannan mutumin munafiki ne duk wanda zai kira ka akan cewa zo mu je gurin aikata haramun wannan mutumin munafiki ne kenan shine munafukai suna yi ya amuruna bil munkar suna kira ga mummuna ko wayan hauna anil ma'ruf abinda suka sani cewa wannan abun abu ne mai kyau Allah yana so sai su dinga sai su dinga hani wani ya ce makaranta za shi sai a samu wani mutum ya ce mishi kai zo mu je a can ana wasa ni ya aikata ya kira shi ga aikata haramun ko ya hana shi aikata kyakkyawa ko abin da ya kamata ka ce mishi wani je ka makarantar ka yahi alkhairi kenan shine ana son musulmi ka ringa kira ga ayyuka masu kyau kuma ka ringa hani ga ayyuka waɗanda suke ba masu kyau ba wannan shine siffa ta mi ta mumini na kirki haka Allah yake cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd haka yanda muka gani a baya munafukai tsakankanin su suna kira ga mummuna ko to haka waɗanda suke muminai masu imani suna kiran mi ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar su kuma suna kira ga mi ga kyakkyawa kuma suna hani ga mi ga mummuna duk mutumin da zai zo ya ce maka wane ka bar zuwa masallaci ko kuma kalkashe wajen karatun wannan zo mu je wani guri daban wannan mutum yana kiran ka gani ga abu ne wanda yake ba mai kyau ba amma wanda zai ce ma kuna zaune ya ce ma wane tashi mu tafi masallaci ana karatu ko kuma tashi mu je makaranta wannan shine abokin zama ko mutumin kirki ba wanda zai ce maka ba ka ce wane makaranta zani sai ce ma a ka mance da cewa akwai balo yau ka mance da cewa akwai balo bentar to duk wanda ka ji ka ce mishi wani makaranta zani sai ya ce ma a akwai balo ko bentar zani balo wannan mutumin ka guje shi ba abokin ka bane saboda ni munawuki ne yana kira ga mummuna kuma yana hani akan ni akan kyakkyawa ita kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce al'ummar da Allah ya yaba ta a cikin alkur'ani kuntum khayra ummati kun kasance al'umma mai mai alkhairi war take kira ga ayyuka masu kyau kuma take hani ga ga mummuna wannan shine abin da ya dace ga musulmi duk wanda ya dace ga abin da yake Allah ya ce manzon Allah ya ce sai mutum ya yi kokari ya kiyaye wa'annan abubuwan shine al'amr bil ma'rufi wan nahy anil munkar ganin cewa lokaci yayi nan ya kamata mu tsaya sai sati idan Allah ya kai mu kayan haka akwai sanarwa guda ɗaya da albishir guda abinda yake da alaka da karatunmu na yau yanzu idan muka ɗauka yau ladi ce muna karatu a cikin littafin al'akhdari kenan daga sati mai zuwa wannan karatun namu na akhdari za mu da shi ranar sirri kenan maimakon a yi shi ranar lahadi za a yi shi ranar sirri kenan daga yau sirri mai zawa karatunmu wannan na akhdari zai koma ranar sirdu kenan za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya daga ranar sirdu mai zauwa ita kuma rana a ta yau ranar lahadi idan allah ya kai daga ran nan za a fara karatun usul salasa kenan za a sa sabon littafi kenan sai ya zamanto a cikin wannan masallaci muna karatu sau biyu a sati na farko ana yin matan akhdari ana yin shi ranar sirdu na biyu ana yin usul salasa za a fara shi kuma na ranar lahadi kenan limamin na juma'a shine zai gabatar da littafin usul salasa ranar lahadi mai zawa rana a teku kenan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh